الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta litinin bayan hudu da muka yi na watan ramadan da fatan allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana allah samu daga cikin wanda muka yi cikin sa'a yana yau insha Allah za mu koma karatu da muka saba na mako-mako a cikin wannan masallaci na guba a nan tilakakon birni da magaram insha Allah sati wancan ko kuma shekarun ramadan matsala ta shidda ce muka tsaya akan abin da ya shafi sallar jam'i matsala ta bakwai idan aka yi sallar jam'i a masallaci guda za a iya sakewa mun ga bayani akan wannan hukuncin sallah kenan ta nafila idan an tsaye da sallah ta farilla ko kuma fara kama yau muna sha takwas ne ko sha bakwai sha takwas na biyu da ina yau sha takwas ne ga watan shawwal hijira ta mazan tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda ya daidai da shidda ga watan hudu 2026 yau insha Allah za mu tashi babe na takwas duka dai muna magana ne akan sallah kitabun sala babe na takwas albabu saminu fil imamati fi sala shi kuma wannan babu wanda zamu karanta zamu bayani ne akan abin da ya shahi limanci a cikin sallah ko ma da yato fihi masail yana da matsaloli idan akwai gaba gaba gaba wanda zamu gani da fata Allah ya mu dace malatu wal maqsud bil imamati me ake nihi da limanci mala yace irtibatu salati al mu'tammi bi imamihi haduwar sallah wanda yake koyi da limamin shi wanda shi yake cewa limanci kenan tun da kabbara harama in ya kalle gabas ya ce Allahu akbar kai ma ka ce Allahu akbar ya karatun Qur'ani kana ji ya je rukuri ya dago duk abin da yayi har ya zuwa inda zai ce assalamu alaikum kai ma kai sallama to wannan shi da yake yi kana yi to wanda shi yake ci da limami kenan wanda ake koyi da shi kuma shi da jagora a sallah al-mas'alatu al-ula mas'ala ta fari man a haƙo bil imamati wane ne ya cancanta ya zama liman to kaga wannan karatu ne wanda ya kamata a cikin fahimce shi da kyau wane ne ya dace wane ne ya kamata menene sharaɗin da ya kamata a ce limami ya cika da ya zama to shine limami ko kuma idan aka samu limamai da yawa na daga za a bambance a ce a samu guda shine liman don ba a so masallaci ya zama to masallaci babu tsari wannan musulunci bai karantar da wannan ba kawai kowa ma duk wanda ya zo wani mai wucewa ma ya zo sai a cire bismillah baka sani ba dan shi'a ne ko dan kara kato ne ko wane ne kawai gaga mutum da riga da gemu kawai ya ce mashi bismillah ya shiga babu tsari ba a jiran liman na'ibin liman ga ladan shi ma wakili ne ladan ma ba ɗaya biyu ba to amma da haka sai ga ana ana ta wasa sai ka samu masallaci babu tsari to ya kamata a ce duk wanda zai ja ka sallah ka san ko shi wane ne shi musamman a wannan yanayi namu to shi ne anan ma da yake wa ya cancanci limanci تبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق بالإمامة manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi da kanshi ya bayyana mana wane ne ya cancanta ya zama liman yace wal aula kuma shi yayi biha fi qawlihi a fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake ta ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi wanda ya kamata ya zama liman shine wanda ya iya karatun qur'ani wanda ya kowa iyawa masa misali a ce hafizin qur'ani ne to wannan shine limami a ba hafizi bane ya samu hamsin ya samu arba'in ya samu talatin ya samu ashirin amma babu wanda ya kai shi to har yanzu shi ne liman yana da goma babu mai goma sai shekar yana da biyar babu mai biyar shekar yana da ka koyi ɗaya gare shi babu kamar shi a cikin mutanen da yake tare da su to shi ne liman kenan wajen karatun ƙur'ani amma za mu gani a gaba karatun ƙur'ani in aka ce karatun ƙur'ani shine a ce ya san hukumce-hukumce na karatun ƙur'ani musamman harfai da za su fito a bakin shi za mu karanta nan gaba akwai limamin da ba abin shi sallah saboda harshen shi harshen shi bai yahudo wani harafi ko ko bai ma san karatun tajwidi ba yanar tana yi wa ana so a ce a wani abu shi kuma ya canza ma'anar ta ba da wata ma'ana daban to wannan ba abin shi sallah sallah abu ce mai muhimmanci wanda ya kamata a ce mun tsaya mun yi karatu da kyau kenan nan yanzu abu na warko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine karanta cewa idan ana zaben liman karatun Qur'ani yake ribawa tacacce lahiyayye mai kyau fa in kanu fil qira'ati sawa to shikenan ana neman liman ga masallaci sai aka samu masu karatun Qur'ani su da yawa ne kuma kowa ya iya baka ce ba wani yayi wani wani yayi duka hafizai ne ga sanan guda biyar guda shida guda goma to sallallahu alaihi wasallama sai yace sai a koma sunna fa alamuhum bis sunna sai kuma yanzu a zo wane ne ya yi su sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hafizi ne eh wannan hafizi ne wannan shi ma hafizi ne to yanzu a cikin hafizan wane ne ya yi kowa sanin hadisan manzon Allah da fiqhun sallah to nan za a zo a diba idan aka samu wani wanda ya yi sauran to shine liman fa in kano fi sunnati sawa to yanzu sai aka samu ƙur'anin su daidai suke a sunna ma daidai suke babu wanda yi wani to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fa'a qadamu min hijra to wanda ya riga yayin su hijira daga garin kawurci zuwa garin musulunci kenan ko daga makka ya zo madina ko daga wani wuri daban ya zo inda manzo Allah yake daura ta musulunci a wancan lokaci to sai a diba wa ya riga yayin wani hijira dan yin hijira wani matsayi ne wata manƙaba ce to yanzu sai aka samu ƙwa'anin su daidai sunan su daidai kuma hijirar su daya tare suka zo a rana daya to sallallahu alaihi wasallam sai ce fa in kano fi hijrati sawa in a hijira ma sun yi daidai fa aka dan hum silman sai a diba waye musulunta waye riga ya wani kasancewa cikin musulunci kina nan asanite take aiki tsoho kamar da irin na soji a ce wannan ansiyan ne ko wannan kaza ne wane ne ya riga ya wani tuba a cikin musulunci ya riga ya shi musulunci yana ka diba ga su hafizai ne sun san sunna kuma sun yi hijira tare to babu wanda ya wuce wani a yanzu wannan fa wani limami ne ake nema wane ne zai zama liman zabe ne ake kuma sallallahu alaihi wasallam shi ne yake gaya mana a maganar shi a bakin shi mai tsarki sai zo sai diba wa yahi rigayar musulunci ya ce fa'aulan nas wa haquhum bil imama mutumin da yahi in aka samu cikin mutane wa ya kamata ya yi limanci kuma ya cancanta wa haƙuhun ya kuru ala nahu tari to sai a jera shi kamar haka kenan wannan zahirin maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya magana a dunkule to yanzu ba da za su mana bayani filla filla shi da sai ma da yace raqamul awwal na daya ajwaduhum qira'a wanda ya iya karatu kenan ya san tajwidi ya san me izhari ya san me iqlabi ikhfa ya san menene gunna ya san ina ake madda ja ya san ina ake ajewa wakati ma ya sani ko ina to wannan shine yake zama limami wa huwa allazi yutqilu qira'atul qur'an shine wanda ya gwanance wajen karatun qur'ani wa ya'ti biha ala akmal wajh kuma karatun shi cikakke yake zama idan babu da kasa al'alimu bi fiqhi salah kuma ya san fiqhin sallah inda za a yi ragi ko a yi ƙari ya san yadda za a yi ba'di ko kuma kabli ko ko kuma wani abu ya faru a cikin sallah zai iya gyarawa fa idza istama'a man huwa ajwadu qira'a wa man huwa aqallu qira'atu minhu malaka sai da aka samu mutum biyu shi wannan ya iya karatu amma an samu wani shi ko bai kai shi karatu ba lakinnahu sai dai shi aka afqahu amma ya yi shi fikihu misali kenan a samu mutum biyu wanda yana da haza izihi talatin ya samu rabi ko shi kuma wani da izihi ashirin kenan bai kai shi ba wancan wanda yake mai karatun qur'ani ya yi shi da izihi goma to amma sai shi wannan mai izihi ashirin ya yi mai izihi talatin sanin fiƙi in kamli ta ba ta kama ko ba ariya sai da za a gyara shi kuma wancan qur'ani kaɗai ya sani to shine mala yace qaddima al-qari'a al'afka sai a kaddamar da mai karatun da ya san fikihu kira kun ganin fahimtar magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in mu ce kalle ta a zahiri kenan kawai mai karatun qur'ani ko ya san fikihu ko bai sani ba ko ya yake kawai haka za a zo a sa shi to shine malamai suka ce a ba haka ake nihi ba ana nihi ne in aka samu wanda ya san fikihu to shine a gaba ga karatun qur'ani ta cance lahiyya ga fikihu yace alal aqra ghayra faqih akan mutumin da ya iya karatun qur'ani amma bai san fiqh ba mala sai fa alhaja fi alfiqh fi salati yanda sallah take bukatar fiqh wa akamiha ashaddu min hajati ila ijadati alqira'a yanda sallah take bukatar fiqh tari ma'ana ba ta kai yanda take bukatuwa ba ga kan kyawun karatu na alqur'ani ma'ana kan yanda sallah take bukatar fiqh ya yi yawa a kan ƙwa'ani don za ka samu mutum ko da sura biyu ya iya ko sura goma kullum sai ta sallashi da surorin shi wanda ya iya faƙa wa mata ya sarar minar ƙwa'ani to kaga kenan yanzu anan abin da ake bukata ba diya ba ne to amma fiƙi wata ran za a yi mantuwa wata ran za a yi ƙari wata ran za a yi ragi wata ran za a zo a wani abu to za a gyara to kaga kenan wanda ya san fiƙi sai a gabatar da shi to wannan magana ta farko kenan kenan za a nan abin da za mu gane shine ne wanda ya cancanci sallah ko kuma limanci shine mutumin da ga karatun qur'ani mai kyau ga fiqh to wanda shine lamba 1 shine lamba 1 mala yace na biyu summa al-afqah al-a'lamu bis sunnah sai a samu wanda ya san fiqh kuma ya san sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai da yawa akan shi kuma ya san ma'anar su fa idza istama'a imamani mala yace yanzu misali a samu limami biyu mutasawiya ne fil qira'a kuma karatun su daidai kowanne hafizin qur'ani ne ko kuma kowanne yana karatun karatun to su biyu kenan lakin ahaduhuma afqahu wa a'lamu bis sunnah sai dai dayan yayi dayan sanin fiqhu da hadisi to ba da yake qaddima al afqa wannan mai fiqhu shi za gabatar da shi لقوله صلى الله عليه وسلم دليل فدان manzo Allah sirra Allah da amsar tabbata gare shi yace fa in kanu fil qira'ati sawa fa alamu bis sunna in a karatun qur'ani daidai suke hada qur'ani karatu mai kyau to sai a gangaro zuwa sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kun ga kenan wannan duka mizani ne manzo Allah yake ba mu sallallahu alaihi wasallama akan muzabi liman wanda zai zamanto shi zai jagora a sallah na uku summal aqramu wal asbaqu hijra min biladil kufri ila biladil islam to yanzu karatun qur'ani da sunna karatun qur'ani to kuma yanzu aka zo wane ne ya tsuha wajen hijira musamman a wancan lokaci yana ya hijira daga min biladil kufri ila biladil islam daga garin kawunci zuwa garin musulunci yana dukkan wani motsi da mutum zai ya taso daga wani wuri inda ake saman Allah ya zo inda zai yi ibada ta wani shi ake cewa hijira malam sai ke ta idza kanu fil qira'ati والعلم بالسنة سواء in yi zamanto karatun su yi ɗaya ne kuma sun san sunna tare to yanzu mi zai sa ɗaya ya wuce ɗaya sai a diba wani hijira wa ya riga ya wani wanda ya riga ya sai a gabatar da shi a to wane kai za ka zama liman saboda kai ne ka fi kowa riga ya hijira daraja ce na hudu a wabiya ya ce sun mal aqdamu islaman kenan har yanzu gangarwa ake sai nan sai a zo wanda ya riga ya musulunci idan ka rufe hijirarta sawa an zo wajen hijira sai aka ga hijirarsu tare suke tare suke hijira ranar guda wata guda to shi kenan sai a zo wajen wanda ya zamanto ya tsuha a cikin musulunci na biyar wanda ke shine na ƙarshe ba da ke summal akbaru sinnan to kuma wane ne da tijo a cikinsu wanda ya shekaru da kaga shekaru masu aiki ga karatun qur'ani ga sunna to wannan su ne lamba daya in ba a samu bane sai a gangarorin sunna in ba a samu ba a gangarorin hijira in ba a samu ba a gangaro wajen wane ne ya yi ya riga wani musulunta in ba a samu ba to yanzu kawai sai a ce wane ne da tijo a gabatar da shi idan stawaya fil umuri al-madiyati kulliha ma da in ya zamanto wannan abin da aka zana gaba daya na wanda suka wuce duka sun yi daidai karatun qur'anin su daidai yawa to kenan babu wanda ya wuce wani sanin sunnan su daya babu wanda ya wuce wani hijiran su guda babu wanda ya wuce wani waye ne gaya musulunta tare suka musulunta har yanzu babu wanda ya wuce to sai a zo wajen latijo da shi da mara idan stawaya fil umuri al-madiyati kulliha قدم الأكبر سنا سيغباتر دوانده شكرو لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي دليل على مرضى الله حديث ديوتي يتي فإن كانوا في هجرة سواء إن هجرة سن زمن توضيع فأقدمه سلما سيأسامو وانده يرغاية مسلمتي وفي رواية أول رواية لحديث سيأكتي سنا كان فأقدمه سنا سيأقوانين ينشكرو ولقوله صلى الله عليه وسلم ولأمكم أكبركم wani hadisin daban manzo Allah yace in kuka taru aka yi kiran sallah to wanda zai muku liwanci shine wanda ya yi ku girma kenan an samu ya yi kowa karatun Qur'ani ya yi kowa sanin sunna ya yi kowa sanin fiqh to sai a gabatar da shi ma'ana da fa idan stawaya fil jami'i ma sabaqa qur'a bainahum bainahuma sai aka samu wasu biyu ana so a tantance wane ne liman aka zo da qur'ani daidai suke aka zo sunna daidai suke wajen sanin fiqh ma babu wanda ya wuce wani musuluncin su ma tare suke wai waye ko a musulunci babu waye da dawo hijira babu to yanzu ya za a yi to shine malamai sai suka ce qur'a bainahuma sai ayi qur'a kenan sai a sai a kawo takarra takarra biyu sai a rubuta al-imam misali sai a nannaɗe ta sai a kawo ta kaza ɗaya ba a rubuta komi sai a nannaɗe sai a ce to kowa limamai da guda biyu ga sunan babu wanda ya wuce wani wajen karatun qur'ani ko hafda ko kuma sanin sunna ko hijira sai a ce to kowa ya ɗauki ta kaza ɗaya ɗaya wanda ya ɗauko al'imam shi kenan ya zama limam shi kuma ɗayan kenan sai ya zama na'ibi to kaga wannan shine yanda sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta tsara zaben liman ba abu bane na son rai ko kuma wani abu ne na garin gida a ce a kawai wannan tunda baban shi malami ne ya riga ya mutu shi kenan sai ya zo ci gado a ba wannan bane wanda duka ya saba ma karantarwa ta manzon sira sallallahu alaihi wasallam wanda ko mu da yawa a wuraren mu na haka ake kawai dan malam wani ma dan malam ka kyalin malam ne kamar da ba Hausawa suke cewa bai tsaya bai karatu da kyau lokacin baban shi da rai ga ɗaliban baban shi nan wasu ma suna kusa da uban wajen ilimi duk ilimin baban sun kwashe amma dai uban yana mutuwa sai a ce a kuwa ne ɗan shi shi ne liman su waɗannan gaba da an ture su to kaga babu wannan zabe ya iya karatun qur'ani ya san sunnan manzo Allah ya san fiqhu ya wuce ma kenan kaga wanda suke tare da baban shi a zo wajen tiyantaka a zo wajen sanin karatu za su shiga gaban shi to bai kamata a yi san rai ba a wannan bangare saboda sallah abu ce mai muhimmanci babu abinda zai zamanto ya yi mahimmanci ga bawa mai imani kamar sallah a duniya kaka babu shi babu wani abu fata ga ibada da zaka yi babu wata ibada wanda zaka ce yau gashi nan yau an ci gaban sallah wajen fadala an ci gaban ta ko kuma an yi ta daraja ko an yi ta matsayi kuma kaga yanzu duka in ka diba a irin abubuwa da muke na ibada na yau da gobe babu kamar sallah shi ne muke guda biyar babu jihadi haji sai mai hali azumi lokaci lokaci ne zaka sai mai hari kaga rukunan musulunci to amma ita wannan sallah dai da talaka da mai kudi da mai mulki da kowa zai iya yi kaga kenan ta ce ibada mai muhimmanci to ya kamata ba ta lokaci ya kamata ba ta muhimmanci kada ya zama to kawai kowa ma zai shiga gaba ka bishi sallah wannan kuskure daga cikin kurakuran da mutane suke yi musamman ana ana bulago irin na karkin nan da asuba kowa ga wani da kaya haka ya sa tsara abu makaɗi ne ko wani maroki ne saboda suna sa kaya irin na sarakai kawai sai a ce mashi bismillah su mutane wai kayan suke diba ba su diba su ga ya yake ya iya karatu ko bai iya karatu ba sai ka ga mutum ayi ayi ya shiga da shi yake shiga saboda ya san bai iya ba to ko ko kun san kanku ya kamata a diba a ga wane ne wanda ya kamata ya cancanta sallah ba abu bace wanda za a ce kawai ai an huta kowa ke shi a abu ne wanda ake so a samu lada to shine sai mala ya ce in aka so a samu bambanci wajen zaben liman aka ga wajen ilimi da wane ne cancanta duka babu to sai a zo a yi ƙuri'a sai a zaɓi guda faman galaba fil qira'ati kuntima wanda ya zamanto kenan yarin jaye wani a wajen karatun qur'ani to sai a gabatar da shi wa sahabal bayt wa sahibul bayt ahaqqu bil imamati min baytihi wannan kuma wata sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama limanci a gidan mutum shi ya cancanta shi wanda babu ƙuri'a babu zancen ya iya karatun qur'ani ya yi kowa ko ya yi kaza duk in ka je bakunta gidan mutum to a sunna shi zai limanci sai dai ya ce maka amalan bismillah ko da ku kai da limamin garin su sai ka je gidan shi babunta to kai kai za ka kai za ka zama mamu shi zai zama liman shi ne ma'ana wa sahibul bait a wata ruwaya manzo Allah sai da ya kara wannan ruwaya ita wannan hadisi cikon wa sahibul bait mai gidan da ka je wajen shi a haqu bil imamati min daifihi yayi bakon shi haƙi shi ke da haƙi da ta irin wannan ma ba ko yanzu a ce mai shiga limanci ko wani sallar juma'a ko wani wani duka kurakure ne ko da ko shi ne malamin duniya sai dai ya zama mamu sai dai yanzu an ce mishi zo kai an ba shi haƙi an ba shi da wannan shi ke wannan shi ma magana ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine karantar da wannan yake cewa la ya'ummanna rajulu ar-rajula fi ahlihi bai kamata ba mutum ya ma mutum limanci a gidan shi shi ne liman kai sai ka bi shi wala fi sultanihi ko kuma shugaba a kasar shi yanzu kaga kasar Nijar limami lamba guda in yanda je ko ina da shi ne mai kasa idan president da shi zai zama shi ne a garin da magaran waye zai zama mai martaba da shi ne limami shi ne mara fi sultani duk inda ikon shi ne to shi ne limami sai dai kowa ya zama to a kasar shi to amma kaga yanzu duka sai aka bar aka bar abubuwa sai suka kukuce suka kuce ma shugabanni sai da zaman to kowa ga limamu shi to wannan kenan tsari ne wannan ta wanda manzo Allah ya ce karatun Qur'ani adiba adiba sunna adiba fiqh adiba hijra adiba kaza adiba kaza to in ka zo gidan mutum to wannan lissafi shi an dakatar da shi ba a masallaci bane to yanzu mai gida shi yake da cancantar yin limanci ko kuma shugaba shi yake da cancantar limanci a inda yake shugabanci وكذلك السلطان أحق بالإمامة من غيره ما ليس حكى الشغباء كان شيء تنتن تايلي من تهي دوليش وهو الإمام الأعظم تند شين الإمام بابا shugaban kasa ne to shine liman kenan kaga inda ana da dole duwan shugaba ya yi limanci musamman kashin musulunci ya kamata a ce san karatun qur'ani ya san sallah dan shine zai rika mutane sallah shine shugaba لعموم حديث الماضي قبل قليل وانا حديث da makaranta shi yake karantar da mu wannan saboda muka ji wa magana umrawar da take gaban miya wa kadhalika imam al-masjid ar-ratib aula min ghairihi illa min sultan haka kuma in aka ce an zabi liman yanzu kuma a nan masallaci a ce wane shi da limami ratibi wane na'ibin shi wane na'ibin shi wane na'ibin shi uwa da bai nan ga wane uwa da bai nan ga wane to shi wanda da aka zaba na limami ratib to shi ya cancanta shi ne aula min gairi ko waye ya zo to a ƙasa ce yake ko malamin shi ya ce illa min sultan sai in ya zama to sarki yana yanzu misali ko kai da liman ratibi a sunnan manzala sallallahu sai muramman sama ya shigo masallacin ka to shine liman shi zai ja ka ba kai ba za ka ja shi in ba da yanzu ba da abin da ya jujjuya yace hatta wa in kana ghayruhu aqra'u minhu alam ko da ya yi karatu ko da ya yi shi ilimi kenan misali a ce ɗalibi ne yake da masallacin shi shine imam ratibi sai wata rana malamin shi ya zo masallacin to malamin dole ya zama mamu shi wannan ɗalibin dai shine liman duk da cewa wannan malamin shi ne ya yi shi karatun qur'ani ya yi shi kaza ya yi shi kaza amma tun da ya zo masallacin shi kuma shine liman ratibi kuma shi ba sarki bane to zai zama tumamin shi li'umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallama saboda yalwa ko kuma magana gaban biya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa la ya'ummanna rajulu ar-rajula fi ahlihi wa la fi sultanihi wani namiji kai ma wani limanci a gidan shi in ka kai mai ziyara ko bakunta wala fi sultani ko kuma mutum a masarautar shi kenan sai dai kai ka zama mamu to kaga wannan shine abin da ya kamata a ce eh, liman ya kasance in za a zaɓi liman wane ne ya cancanta wane ne ya kasance to haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya jera su to na akwai wata fa'ida in kuna tuni lokacin da muka yi magana akan taimama yanzu mai taimama zai mai sal mai alwala zai bin mai taimama sallah ya zama liman aka gamu mutum biyu ga wanda ya alwala ga wanda ya taimama wa ya kamata ya zama liman wa zai bi wani eh? shi zai bi shi za a bi shi zai zama liman karatun da muka ranta wancan baya me muka ce ai muka ce da alwala da taimaka basu da bambanci eh basu da bambanci ba kenan yanzu mai alwala na iya bin mai taimama in ya zama tun wanda yake yayi taimama shi ya karatun qur'ani shi ya sanin fiqh shi ya sanin hadisi kenan shi zai zama shine lima eh babu bambanci tsakanin taimama da alwala duk abin da mutum zai yi da alwala to da taimama haka kenan misali yanzu kana yawa mutum ya dan ji ciwo irin wanda ruwa bai iya tabawa cikin larurori da muka bayyana can bayan da ana iya taimama kenan sai zaman to yanzu ku duka za ku yi alalla amma shi bai iya yi amma kuma shi ya yi karatun qur'ani ko kuma shi ne liman kenan sai ya taimama ya ja sallah wannan kuma ya tabbata hadisin amr dan as radiyallahu ta'ala anhu ko manzo Allah ya tabbatar da shi akan wannan ko kuma a nan kuma akwai fa'ida ita ma ta biyu shine malamai suna kawo shi a kasan nan shine bin mai nafila ya bi mai farilla ya bi mai nafila wanda shi ma daga cikin sunnoni wanda suke sanannu ne so da yawa mutane sai ga ana a mai nafila ba ya bi mai sallah ba ko kuma mai mai farilla dole shi za a bi a ko da mutum nafila yake yi za ka iya bin shi yanzu misali mutum ko sauran da rawati bai ke an yi magariba an kare yana so ya raka a biyu kai kuma ka zo an kare sallah sai ka bi shi in ya raka a biyu ka cika daya kai kayi magariba ka shi kuma ya nafila shi wannan kuma abu ne wanda yake sananne mashhuri ne hadisin mu'az radiyallahu ta'ala anhu wanda yake zuwa wajen manzo Allah yayin sallah ya kungo shi suna jira shi ne liman in ya je wajen manzo Allah yayin sallah an kare kuma sai ya gaugawa ya je wajen kungo shi a garin Madina ya ja sallah kenan yanzu shi yana matsayin mai lafiya su kuma suna matsayin masu yin farilla kenan yanzu ya tabbatar da cewa sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakan ana iya yi babu wata matsala to wannan abin da ya shahi liman to matsala ta biyu almasaratu saniya man tuhrima man tahrimu imamatuhu akwai wanda limancin shi haramu kenan bai kamata bai zama liman bai dace ba ba wai an hana ba ko haramu ne kenan in ma aka aikata hakan maimakon a samu lada sai dai a samu zunubi to ya mu imamatu fi halatil atiya malam zai zana mana wasu abubuwa wanda haramu ne duk mai wannan abin ya zama liman yana na warko rakamul awwal mala yace imamatul mar'ati bir rajuli mace ta ma namiji limanci wani haramu yana sai dai namiji ya zama shine limami lemon da kauli sallallahu alaihi wasallam dalilin fadan manzo Allah yake cewa lam yufliha qawmun wallahu amruhum mar'a bai yiwuwa hal abada ba za su samu rabo ba wanda suka sa limanci mace ta zama limanci ta zama liman ko kuma ta zama shugaba wa la'anna al-asara تأخذها في آخر الصفوف سيانة لها وسترا saboda idan muka ɗauka yadda mazalla ya karantar da mu sallallahu alaihi wasallam a masallaci maza a gaba suke sahu mata su yi sahu a baya saboda ni malaji siyanatul laha wa sitran da amma mace sutura kuma da a kare ta saboda ita tsakanin namiji da mace a kori shi dani kulli yana dan yana giggitawa dole sai ana samun hijabi sai ana samun kariya idan ba ta zama ta zama liman za a samu fitintunu to duka kasancewar ta ta zama to a baya maza ta sidanta kuma ta zama to ba ita wace limami to wannan kariya ne a gare ta mala da falau quddimat lil imama inda za a ce a gabatar da mace ta zama liman la asba zalika mukhalifan li hada asal shari'i to da wannan ya sa ma asali na shari'a wanda manzo Allah ya karantar akan cewa maza a gaba mata a baya shi yasa wani hadisi ma sallallahu alaihi wasallam yace sharrin sahun maza shine na ƙarshe sharrin sahun mata na fari kenan saboda shi na ƙarshen yana kusa da mata su kuma mata nasu na na farko yana kusa da maza shi ma to sai za ka ga ana kalle kalle saboda shaidani ya kuli ya gigita ba tsakanin namiji da mace wani sauti wani a ce ma mace ce liman kan ta yi karatun qur'ani ta kare to shi zai iya fitinuwa to kaga duka wannan sai musulunci ya sa hijabi tsakanin nan maza da mata na biyu wanda limamin ya zama haramu imamatul muhdis wa man alaihi najasa duk mutumin da ke da najasa to haramu ne ka zo ka mutane sallah sai dai da kuskure ko kuma da mantuwa wa huwa ya'lamu zalika kuma ya san haka fa in lam ya'lam bi zalika al-ma'mumun hatta anqadat as-salatu fa salatuhum sahiha limami ne yazo ya ja mutane ashe hadasi gare shi bai da alwala ya mance yazo ya ja sallah aka kare amma su ma mu sani ba shi kuma ya sani to wannan limami wannan limancin da yayi haramu ne ya wannan limanci to amma duk da cewa yayi limancin su ma mun sallar su tayi sallar su tana ne ingantacciya sai dai shi je zaki ya sake sallah kuma ya yi istighfari wajen Allah subhanahu wataala Allah mishi gafara na uku imamatul ummi duk wanda bai iya karatu ba to bai kamata ba ya zama liman wa huwa man la yuhsinu al-fatiha ko musamman mutumin da bai iya yin suratul fatiha alhamdu farko kashi bai iya to ta daga zai zai limanci kaga wanda bai dace ba bai kamata ba wala ya qara'u hafizan wala tilawatan malai da shi wannan wa bai iya karanta ta a haza bai halarci ta ba kuma wala tilawa yana kallo ma ko da za a bashi qur'ani a cewa da zo kalli qur'ani kai limanci bai iya karantawa to kaga wannan haramu ne limanci saboda babu sallah in dai babu suratul fatiha malai ya ce au يدغم فيها من الحروف ما لا يدغم ko kuma yana shigar da wasu harafai wanda ba a shigarwa to kun ga wannan su ne mafi manya-manyan kurakurai wanda suke faruwa a yanzu za ka ga mutum yana karatun qur'ani bai san tajwidi ba to kaga kenan idgham yana daga yana daga cikin ahkamu nuru sakina wa tanwin sai mutum ya shigar da wani harafi wanda bai kamata ba shi kuma harafin da ake shigar da shi sanannu ne irin musamman irin su ikilaf min ba'ad wa mai wa mai to kaga sai shi kuma sai ya samu wasu harafai kuma kowanne izhari da harafin shi guda shida ikilabi da harafin shi guda biyu ikfa'i da harafin shi sha biyar kowanne da harafin shi kuma an san yadda ake yin shi to kawai sai aka samu malami ko kuma ba a ce malami ba an sa shi limanci amma abin da gara ma yake ma qur'ani yana ma qur'ani karatun jarida kawai kenan yanzu wanda bai yi tajwidi ba in yana karanta qur'ani ko ba malami ya koya mishi ba to karatun jarida ne kenan ya iya kada baki da larabci ko zai zo da alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin haka har ya kare amma wanda malami ya koya mishi ko da bai karanci ilimin tajwidi ba a ilmance to a aikace malamin da ya koya mishi da tajwidi zai koya mishi shi yasa ake son talaki wajen karatun Qur'ani kuma da shi yasa daga cikin abinda malamai masu da yawa suka sa sharadi ko da ka yi karatun tajwidi ana so a samu talaki a wajen ka me talaki shine karba baki da baki karatun Qur'ani karka koya kai kare ka ji wani malami ya koya ma dan abu ne wanda aka turo shi tun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kar manzo Allah wa ya karantar da shi malaika jibril malaika jibril Allah ya karantar da shi na warko kenan sai malaka jibril ya karanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya karanta da sahabbai sahabbai sai karanta da tabi'ai tabi'ai sai karanta da tabi tabi'un haka ana ta tahiyya ana tahiyya har lokacin mu zaka samu sanadi har ya zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda cewa wani ya rawaito daga wani wani ya ji daga wani wani ya ji daga wani to kaga wannan yana daga cikin abin da ake so wajen karatun alqur'ani to kaga kenan duk mutumin da yake shigar da wasu abubuwa cikin wasu abubuwa na sallah kuma a suratul fatiha to wannan mutumin haramun ne ya limanci bai kamata ba aw yubaddila fiha harfan bi ko kuma yana canza wani harafi wala dalli yace wala rali kaga wannan shi ma haramu ne ya limanci shine tabdil harfan bi harf wani harafi aka canza shi aka mila shi wani harafi da babu ba taɓa zamantowa ba ra a kowane harafi na magana na larabci sai dai wani lokaci ko kuma da ya kamata cikiya da za'u a wani harshe na harshen larabci amma ka ce wani rani na wani ba ƙaramin kuskure ba ne ko abin da zai ba kuma maki shi ne mu yanzu gaganan sai a ce mazhabin malikiya to zan mazhabin malikiya ta yi tsanantawa akan cewa duk wanda bai hudda harafi ko kuma duk wanda ya canza wani harafi sallar shi ta lalace kuma haramu ne ya yi limanci kama ana sakaki ko kuma ga mutum sun bar limami suna bin shi sallah amma duk karatun da yake ba a ji kawai in aka fara ana da ne kawai a ce amin shi kenan ba a jin wallahi akwai wanda ba a jin ba a jin karatun nashi sam sam kuma kayan jima ana ana shiru ana shiru sai a jura abu kawai ce Allahu akbar kaga wannan kuskure ya kamata liman yayi karatu a ji me yake cewa wani wani irin magana tunda ba sallar asar bace ba sallar azhar bace sallah ce ta bayyanawa ya kamata a ji me kake cewa aw yalhanu fiha lahnan yahilu ma'ana ko kuma yana kuskure kuskuren da yake canza ma'ana shi ne allahan iyaka na abudu wajen shadda kaga iyaka na abudu a nan gare ka muke bauta gare ka muke neman agaji kenan gawa allah subhanahu wataala amma in aka ce iyaka na abudu aka hudda shadda kenan kamar an ce kana ana neman agajin kaskon rana shine shine shine iyaka kenan dole iyaka na abudu babu mutum ya ce ko gaugawa yake yi ko wani ka ko harshen shi ne haka nan babu zancen waka ce wai harshen ka ne haka nan ko makai lima dole a jingire ka a kawo wani wanda ibada ce ake ba kayan duniya bane ba kuma kayan wasa bane ba wata sarauta bace idan harshen ka bai iyawa sai ka kokari ka ka ka ka sauka kawo mutane sai a zo da wani wanda harshen shi zai iya yi shi da ma'ana a wajen hannu fiya lahnan ya hiru ma'ana yanzu ka karshen larabci babu abin da ya kai shi hatsari wajen wasali wasali sama wasali kasa aka sai wasali sama fa'il musamman rufa kai ka zo ka da sama ko ka da sama za ka iya za ka iya fata ma'ana gaba daya yanzu ka ga abin da ya shayi ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana akan innama innama yakhsha Allah min ibadihi rahma in mutum zai ce innama yakhsha Allah inda ce ya sa rufa kenan kawai mutum ya ce wanda kadai wanda Allah yake tsoron su malamai kenan yanzu bai makin a ce a masu tsoron Allah su ne malamai to mutum rufa kawai da ka canza sai ta nuna ka nuna kawai Allah yana tsoron malamai ka ga wani bakan fuskar wani inna ma yakhsha Allah to kuskure ya faru ka ga yana iya bata sallah gaba ɗayanta amma shine inna ma yakhsha Allah kenan Allah ya zama to shine mafulun bihi kenan shine ma'ana kenan Allah shi ne ake jin tsoro ba wai shi ba yake jin tsoron wasu sai kuma ka ce al'ulama'u kenan su malamai su ne ya zama fa'il amma ka ce al'ulama'a kenan Allah yake tsoron malamai iya zambilla to wani ka kuskure to an sha larabci yana da irin waɗannan malam sai ce fa haza la ya sefa imamatu duk wanda bai karanta da fatiha ko a harace ko a gani yana sa wasu harafa cikin wasu harufa yana canza ma'ana to mala yace fala fa haza kaga shi wannan la tasihu imamatu limancin shi bai halitta ba kenan bai inganta ba to ku kuma mamu kenan in sallar liman ta lalace ta mamu tana nan ita ma ta lalace kenan dole ya kamata yace illa bi mislihi li ajizihi har rukun salati yace hele ko ga irin shi kamar yanzu misali a ce a samu wasu gari guda amma sababbin musulunta ne dama daman shine wannan dai shine dama daman to dole sai sun sallah to sai a basu da shi har a koya amma dai garin musulmi yanzu kamar mu haka yanda iyaye iyaye iyaye shekaru aro aro an yi karatun qur'ani amma kuma a zo a samu limami kuma babu abin da yake sai kurakurai kuma kowa ya kare dan jin nauyi ko wani kumya ko wani abin da ya kama da wannan to ai wannan bai dace ba abin da zai nuna muku misali cewa kamar ba a ba abu muhimmanci ba ne yanzu duk gero mutum in kuka hada jari da shi ta kasuwanci sai daga kullum faduwa ake ba shi riba da wuya ka kyale shi sai a ce amala a zo a yi lissafi dai a zo a ga meye matsala meye kaza to amma yanzu an zo an sa limami kullum hasara ake sallah ba ta daidaita ba ko bai daidai ba amma sai a daga a gaskiya kumya shi bai kamata ba zai bata rai bai ji ba daɗi bai ba kaza kuma ne wai a zauna a yi ta sallah haka kaga nan arai da ibada in mutum kudin shi ne bai yara wani wani ko kuma wani aikin shi na gwamnati ko kuma wani noman shi ko wani kiwo a je a kama wani taki wani ya kama wanda ka san kwarai mai mafi haɓaka ni ake cewa yabanya kashe ta yake yi ka ce ka ji kumiyar bari zai sa haka nan wani ina jin kumiyar shi kaga bai yi wata da ta abin ya raba to amma in ibada ne sai a rika cewa ana jin nauyin shi ko ba za a gaya mishi ba ko ba za a yi kaza ba to wannan yana daga cikin abin da zai yake nuna cewa ba a ba da muhimmanci ba a wannan bangaren Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace to wannan haramu ne limanci na hudu wanda shi ma haramu ne limanci imamatul fasik al-mubtadi fasiki kuma dan bid'a to wanda shi ma limancin shi haramu ne amma ba duka ba shine malam sai yace la tasihu salatu khalfahu idza kana fisquhu zahiran wa yad'u ila bid'a mukaffira to nan ana ana bambantawa malami na bid'a malami fasiki to sai ce iza kana fiskuhu zahiran sai ya zama to a zahiri an sani kawai gashi nan wannan shaye-shaye ko zinace-zinace ko kuma cin kudin riba ko wani kisa ko kuma wani dan ta'adda ne shi amma wa kuma libami ne iyaza billah to kaga wannan bai dace ba kenan fiskuhu zahiran yanzu ya bayyana kawai wannan fasiki ne shi to shi kuma dan bid'a sai ya ce wa yad'u ila bid'atin mukaffara yana mukaffira yana kira zuwa ga bid'a mai kaiwa zuwa kafirci kiran wata bid'a ce haka karama wasu malamai suka ce babu laifi ana yin shi sallah amma duk wanda yake kira zuwa ga bid'a mai kaiwa zuwa kafirci to wanda shi ma limamu shi haramu ne ko bai kamata ba bi shi dalilin haka Allah subhanahu wataala ya tsali qauli ta'ala afaman kana mu'minan kaman kana fasika la yastawun Allah yace yanzu wanda yake mumuni mai cikakken imani an gama shi da fasiki sai Allah ya ce la yasau ai hal abada ba za su zama to ɗaya ba to ga kenan a ce ma sallar su ta su tayi wannan fasiki ne wannan dan bid'a ne kuma ga wani malamin sunna cikakke kuma karimi ne kaga sai ka je can kai sallah shi wannan shi ya dace babu zan wani a ce ka ketara masallaci ka je ga masallaci a kofar gida wanda duka ba daga ba ita ba da shi ba ake aiki masallaci goma sai ka ketara shi ka je masallaci inda ke da karatu mai kyau inda ka san malamin mutumin kirki ne inda ka san malamin karatu yake mai kyau kuma za ka nutsu haka ya kamata don me yasa mutane suke tsallake likita har ta kasar su ma su wata kasa don ya samu lafiya ga shi nan shago iri iri kana so ka sayi wata riga amma kari sai kake so ko wani wando ko takalmi ga shaguna nan kala kala an goku duk ka tsallake su sai da ka je shagon wani dan ka san can kayan shi karite ne ka saya ainihin ba a ganin yinka to amma wani ka tsallake masallaci ka tsallake masallaci wannan karatun shi bai da kyau wannan ba mutum kirki ba ne wannan dan tsubu ne wannan kaza yake sai ka je wani masallaci na sunna karatu mai kyau sai a ce wai kana tsallake masallaci a ai dole ka tsallake masallaci wanda ya zama wajibi ma dole ne ma ka tsallake shi wanda bai karatu so ta fatiha mai kyau wanda an san tsubu yake yana bokanci da shi da yancin kare ma suna kara ma juna ilimi tare suke kaga matsahi ne to kuma in wuce kai zaka je ka bi shi ko kuma kana kallo ake yanke yanke a gidan shi na tsari wannan dan siyasa ya shiga wannan dan kasuwa ya shiga wannan mace ta shiga wannan kaza ya shiga kuma kai ka zo ka ba shi amana ta sallaka kaga wannan kuskure wanda bai kamata ka bi sallah sai ka zanna kai ka je masallaci ko da mutum uku ne a can ya yi maka alheri ya yi maka albarka na biyar na ƙarshe wanda limancin shi haramu ne ba da yace al'aji zuwa da ruku da wasu jud wal qiyam wal qu'ud aka samu mutum sallah ce zai amma bai iya rukuri mai kyau bai iya sujada bai iya tsayuwa qiyam wal qu'ud kuma zama bai iya kaga wannan bai kama me ya kashi limanci kaga shi da yanzu irin wannan me ma kashi limanci bai iya rukuri ba bai iya ba sujada bai iya ba tsayuwa ko ni bai iya ba to kaga wannan ba liman ba limanci ba to duka waɗannan suna daga cikin abubuwan da ake na san rai kawai a sawa da shi ne liman ya iya da iya ba kawai ana ana ta jin nauyi a banshi ya tuma mutane sallah wanda bai dace ba mala da fara ta sihu imamatuhu bai inganta ba wannan ya zama liman liman huwa aqdaru minhu ga wanda ya nishi wanda zai iya ala hadhihi umur yanzu misali kan an samu wani ya iya rukui mai kyau ya iya sujada mai kyau ya iya tsayuwa ya iya zama dole a bi shi sallah shi ya kamata ya yi sallah ba wannan ba wanda bai iya wa Allah samu da shi nau ne sallah hamsin ne hamsin ne ko yana waɗannan guda biyar to suna daga cikin wanda limancin su haramun bai kamata ba wannan kuma zai nuna maka cewa limami ba karamin abu bane ya kamata ina ce akwai masallaci jama'a kwamiti wane ne duka a zo a diba irin wannan abubuwan dan sallah ta gyaru sallah ta zama to ingantacciya dan a samu ladanta al-masalatu salisa man tukrahu imamatuhu wanda shi kuma an karhanta shi wanda ba haramu bane dan alal karaha zai iya yi ma kuma za a yi sallah ma ba matsalar dai karama ce ba ta kai waɗannan guda biyar wanda muka zana ba da yace wa tukrahu imamatu kullun min duk wanda zamu zana sa anan an haramta eh afwan ba haramtawa ba an karhanta yi musu ko kuma kasancewar su liman na farko shine al-lahanu mai yawan kuskure wa huwa kasirul lahani wal khata fil qira'a karatun shi kurakure yake yi amma ku gane da kyau ko kuma ku fahimci kuskure ba bai kai ba wannan kuskuren na lamba na hudu da muka ce al'ami allazi la yusul fatiha ba shi ba ke ni mai shigar da harafi cikin harafi mai canza harafi a wannan wani kuskure ne wanda bai canza ma'ana ba shi ake ni to shi ma wannan alal karaha ne inda za a samu wanda ya yi shi to da sai a hudda shi a sawanci malam sai ce wa haza fi ghayril fatiha uzurin da za a mishi na kuskure ba suratul fatiha ba kenan zu kun ga aka samu limami kuskuren ta cikin suratul fatiha ne to wannan bai dace ba shi wannan haramu ne ya zama limami to amma ya zama to liman suratul fatiha mai kyau yake ya kan suratul fatiha mai kyau kun ga kenan sallah ta tsira wannan raka ta tsira tunda ko fatiha kare ya kai sallah ta yi in aka yi ruku ya kai sujada to amma sura da yake karanta wa bayan fatiha shine sai ake samun kurakurai wanda su ma basu da girma to wanda ana iya dan iya bin shi kan a samu wanda ya yi shi malam sai yake cewa amma lahanu fil fatiha bima yahilu ma'ana amma mutumin da yake kuskure a cikin suratul fatiha kuma har ma'ana tana canzawa fala tasihu minhu sala to shi da sallar shi ba ta yi ba kun ga shine hatsarin yace kama mada kamar da bayani ya wuce wa zalika li qawli nabi sallallahu alaihi wasallama dalilin fadan manzon tsira sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya ummu qaum aqra'uhum wanda yi kowa karatun qur'ani shi kamata ya zama limami to saka da kuka sami limami da iya sura fatiha ba kaga akwai kuskure a ciki na biyu wanda an karanta shine man amma qauman wa hum lahum lahu karihun aw yakrahuhum aktsaruhum to wannan shi kuma gaba ne na mutumin da yake mutane limanci an fusa san shi yan unguwa gaba daya masallacin unguwa ne amma shi da liman ba a so kawai ana kaɗai ne ma mutane kawai ana jin nauyin shi ko kuma shi gina masallacin ko kuma irin wannan na garu baban shi ya mutu aka ce dole sai shi mutane fusa so wannan ba mutum banza bane shi ya iya karatun qur'ani mutumin kirki ne hafizin qur'ani ne ya san sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san fiqhun sallah ya iya koyi ras amma kawai ba a san shi to wannan shi da kamata ya zama liman saboda sallah haraka ce ta nutsuwa akwai ana son nutsuwa na na zuciya malam sai ce kai ba duka ba ma auyar karahuhu aksaruhum ko misali a ce in an raba mamun nashi gida goma kusan takwas cikin goma kusa sai to shi ma nan bai kamata bai limanci da kawai sallallahu alaihi wasallam kuma wannan akwai hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salasatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran mutane guda uku manzo Allah yake sallar su ba ta sama gwargwadon dali daya haka idan ai sallah tana tana hawa sama ne karrabiya to su ta su ba ta hawa daga cikin su yace rajulun amma kauman wa hum lahum karihun wa hum lahu karihun shine mutumin da yawa mutane limanci ba sa su kawai haka yace sai shi kuma ya dage kuma ya dace kuma ya hidari mutane ba ya huda shi to wannan sallar shi ba ta karbuwa sai ga ba karamin laifi bane wannan hadisi ne wanda Ibn Majah ya fito da shi Imam Busairi da Isnadi wanda yake a cikin sanar Imam Nawawi ya hassara shi Imam Albani ya ce hadisi ne hasan da Ibn Majah yanzu kun ga wannan shi ma yana daga cikin abin da ya kamata a yi la'akari da shi wajen limanci to aka sami irin wannan alal karaha ne amma shi ba haramci bane na uku man yukhfi ba'd al huruf wa la yufsihu aka samu limami halshen shi yana da dan karya haka wasu harfan ba su fitowa daidai wala yafsu kuma bai fusaha kenan a ji kowane harafi yanda ya dace to shi bai haka to shi ma wannan bai dace bai zama liman ma da yace wa kaza man yukarriru ba'da al-hurufi haka kuma wanda yake ma'ana karrara wasu harfai in zai ce ra sai ka ji kamar ta zama biyu uku har haka yanar ya ra ɗaya biyu uku wanda shi ma bai dace ba bai kamata ba ya ce falfa fa'u allazi yukaru alfa alfa fa'u wanda shi kullum zai ce fa sai ka ji wani kamar ta zama biyu uku ya ce wa tamtam ko kuma wanda allazi yukaru ta'u wa ghayruhuma ko kuma wani zai ce ta sai ya ce ta haka ba wannan shi ma bai dace ba wa zalika min ajali ziyarat al-harf fi al-qira'a bari sai ce wannan wai yana haka ne dan ya ƙara ziyara a cikin wannan karatu da yake to wannan bai dace ba bai kamata ba to su waɗannan to su wannan alal karaha ne kenan limanci su ba haramu bane in sun yi limanci yayi amma inda ba su yi ba aka samu wanda ya yi su to wannan shine abin da ya dace المسألة الرابعة موضع الإمام من المأمومين اللي من يدوس أيوة tare da mamu za a yi sallah ina ne ya kamata ya tsaya a sunnatu taqaddamu al-imam al-ma'mumin abin da ya dace shine limai ya zamanto shine a gaba fa yaqifu khalf al-imam idza kanu isnaini fa aksar in mamu sun zamanto daga biyu abin da ya sama to bayan liman za su tsaya sai limai ya shiga gaba لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصلاة دم قال إذا تاشي صلى تقدم سيش رقبة وقام أصحابه خلفه كان صحابين أباين شذكي kaga nan akwai irin wanda zai ce qur'ani kare yan kala kato in ka ce mishi wai dan kala kato in za a yi sallah lima a ya kamata ya tsaya bai sani ba saboda babu a cikin qur'ani shi kuma yake qur'ani babu zai da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ko da ba hadisi ba ma kamar wani sahabi ya ce wai in kuna sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi da liman a ina yake tsayawa to kaji an ce a gaba yake tsayawa to kaga kenan wannan sunna ce wanda aka karbo ta daga wajen sahabbai da manzo Allah su ma wanda suke bayan su wanda suke bayan su to dan haka su da yawa irin wannan aqida ta kala kala take zaman towa kafirci arnanci ne take kai mutun zuwa ga rasa rasa abubuwa da yawa na ibada yace wa mu wali muslim wa abi daud akwai riwaya imam muslim da abi daud yace anna jabiran wa jibaran waqafa ahaduhuma an yaminihi wa akhar an yasarihi fa akhadha bi aydihima jabir da jibar su biyu ne suka zo suna tare da manzo Allah manzo Allah ya tashi sallah sai dai yazo dama kenan ba su bar shi ba shi a gaba su a baya dai yazo dama sai dai yazo hagu fa akhadha bi aydihima sai manzo Allah ya kama hannuwansu su biyu hatta aqamu ma khalfahu sai musu haka ya maida su ba yan yara da ƙanana idan koya musu ga yadda ake tsayuwa idan ana sallah da liman da mamu to liman zai shiga gaba sai mamu su zamanto a bayan shi kenan da hadisi ne da ke tabbatar da wannan wal qawl anas radiyallahu ta'ala anhu lamma salla bihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil bayt haka kuma manzalla wata rana ya ma sa anas sallah a gidan shi ya summa ya ummu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadda manzalla yana limanci wa naqumu khalfahu mu kuma sai mu tsaya a bayan shi kaga wannan kiran dalili ne wa yusalli bina sai manzo Allah ya mana sallah wa yaqifu rajulul wahid an yaminil imami muhariyan lahu to ai mutum biyu ne za su yi jami yanzu kaga su biyu kadai ne to nan kuma sai liman ya zamanto a dama kenan sai shi kuma wanda ya zamanto ɗaya ya zamanto a daman liman kenan shi hagun shi liman yake shi kuma yana daman liman daman liman zai tsaya an mutum ɗaya ne mutum biyu za su yi sallah kenan sai mamu ya tsaya daman liman muhaziyan lahu kenan zai shiga gaba da baya a daidai zan tsaya li'annahu sallallahu alaihi wasallam arada ibn abbas wa jabiran ila yaminihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam adara ibn abbas wa jabir ila yamini wata rana manzo Allah yana sallah jabir abdullahi a gidan manzo Allah yake abdullahi abbas shi ma karami ne a gidan manzo Allah yake to idan manzo Allah sai ta sallar dare sallallahu alaihi wasallam sai su ce bari su zo su bi shi in suka zo sai su tsaya wajen hagu sai maza Allah ya kama su sai ya maido su nan wajen dama ke zaune sai nuna in mutum biyu za su yi jami'i to ma mun sai ya tsaya daman lima haka sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake sai ke cewa waqafa an yasarihi ya ce a dara ibn abbasin wa jabirat manzo Allah sai ya juya aulada abbas da jabir da suka tsaya a wajen hagun fishi ila yaminihi sai ya maida su damar shi ya ce lama waƙafa an yasari lokacin da suka tsaya a hagu wa yasiqu wuqufal imam wasal ma'mumina haka kuma an samu wata ruwaya ko wata magana daga Abdullah bin Abbas cewa mamu in aka yi yawa aka yi yawa yana iya zama towa tsaka yanzu kawai misali a nan akwai dan wuri ba so ba a sallah gaban liman to amma sai zaman to wuri duka ya cika ya cika to in wuri ya cika me ya kamata duk wanda ya zo ya zo jikin liman sai a yi wani sahu liman sai zaman to kamar yana tsakiya idan ya zama to babu to wannan shi kuma yace li anna ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu salla baina alqamah wa aswad wa tara manzo Allah ya abla dan mas'ud yayi salla tsakanin alqama sahabi manzo Allah ne al aswad shi ma sahabi manzo Allah ne da zai musulmanci maimakin su su shiga su su yi baya shi yayi gaba sai shiga tsakiyar to sai nuna ya halitta wa qala yace haka za ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'ala yace haka manzo Allah yayi lakin ma da sai dai ya kunu zalika muqayyidan bi halin darura wannan ana yin shi ne a halin darura kamar yadda muka ce in babu wuri sai a yi shi wa yakunu al-afdalu amma wanda yayi huwa al-wuquf khalf al-imam shine mamu tsaya bayan liman shine mai zaman to shine a gaba wa takunu nisa'u khalf as-sufuf ar-rijal yayin da ce masallaci ya ake tsara shi liman a gabas anan suwa za su bi bayan liman su ne maza suwa za su idan mata suka zo masallaci su kuma bayan maza to haka haka ake yace wal wuqufa khalfa al imam wa takunu an nisa su mata khalfa suhufir rijali bayan sahun maza li hadisi Anas wannan shi ma akwai dalili hadisin Anas sami da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace safaftu ana wal yatimu wara'ahu manzo Allah yana sallah sai muka yi sahu da ni da wani maraya a bayan manzo Allah wal ajuzu min wara'ira yace kuma a mace da wata natijuwa kenan ita kuma a bayan mu kenan sai nuna liman a gaba mamu suke biyu shi maza sai mamu mata su kuma su biyo bayan mamu maza kenan haka tsari yake wanda kuma shine sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama so dai mu ne ba mu da al'ada mafiya mata ba su zuwa masallaci sai juma'a dai dai ku shi ma sai kuma natijawa amma mutum ya gaba tun daga wurin gegime ka shiga gegime chadi ka je sudan ka shiga saudiya to duka za ka ga mata har sallah asuba yadda maza za su hutu su zo masallaci to haka su mata suke fitowa su zo masallaci to abin sai zama to kama al'ada Allah sa mu dace idan wannan gaba tana nuna mana ne idan aka zo sallah ga liman ga mamu to liman shine a gaba shi zai bada sallah ga mata su kuma sai su zama to a can baya idan maza a tsakiya da zuwa ne ya kamata mu dakata insha Allah sati mai zuwa sai mu dasa da fatan abinda muka yi na daidai Allah ta rabu cikin ladan wanda ke da kuskure ne Allah gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah